من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تكين وني وني من البركة أو وني وتا من البركة يومنا دياغ وتا رمضان don haka mun kusa kammala azumi da mun kai da yau sauranmu 29 ko da takwas insha Allah yau ɗaya ga watan Ramadan alhamis kenan ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ita ce shekara ta goma sha shida da muke karatu a wannan masallaci in kaɗa da shekara goma sha hudu da muka yi muna tafsirin alƙur'ani kafinsa shekaru talatin kenan cif kuma a dukkansu ina tare da alarma na shek abubakar gani Allah ya ƙara masa lafiya da albarka. In ka ganshi sai ka ɗauka ko talatin ɗin bai yi ba. Kafin shekara talatin ɗin ma da cin ƙurani, ko da ya fara jamun baƙi ma da cin ƙurani. Allah ya yi masa albarka, ya ba iyalansa albarka ya gafarta ma iyayensa. Wannan masallaci na Abu Huraira radiyallahu anhu da ke Sokoto ya shaidi sabuntawa da faɗaɗawa kamar yadda kuke gani a wannan shekara da kulawar shi ainihin wanda ya assasa shi. da girma jarman jihar sokoto alhaji umarun kabo ee allah ya kara masa lafiya kuma ya saka masa da alkhairi in ka shigo masallacin ka ce wani karamin masallacin madina ne aka asasa a nan birnin sokoto to fallala ce ta allah a gare shi bayan an shekara goma sha biyar ana sallah a masallacin sai kuma ya rusa shi gaba ɗaya ya fito da sabo ful aka ƙara faɗaɗa shi aka ƙara yalwata shi kamar yadda kuke gani a kuma samun masa duk kayan alatu da ake bukata na haske da iska da sanyi da sauti da sauransu da ke mun faɗi a bayan cewa har yanzu akwai ƙalubale mai yawa ko kuma duk aikin ɗan adam galibi haka yake muna godiya ga Allah da ya raya mu zuwa wannan lokaci yau muna yinin 23 ga watan maris shekara ta 2010 afwan 23 ko shekara ta 2023 wanda ya nuna kenan za mu yi sallar idi a cikin watan april amma ƙarshe-ƙarshen sayan Allah ya so muna roƙon ɗaukin sarki ya sayan albarka ga wannan shekara tamu Allah ya sayan albarka ga wannan wata na azumi namu Allah ya sayan albarka ga rayuwarmu Allah ya ƙara tsawaita mana ita ya ba mu lafiya da ikon ibada Allah ɗaukin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya ‘yan kwanaki kaɗan da suka wuce a Najeriya mun shaidi zaɓe na gama gari inda aka zaɓi gwamnonin jihohi da kuma shugaban ƙasa wanda Allah ya ba Bola Ahmad Tinubu nasarar lashewa ya zama shi ne zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya wanda zai jagoranci Najeriya da shekara ta 2023 zuwa 2027 idan yana da rai da lafiya kuma kotu ta tabbatar da abin da aka yi hukunci a kansa. a jihar Sokoto kuma aka zaɓi Ahmad Aliyu a matsayin sabon gwamnan jihar Sokoto shi ma da zai jagoranci jihar Sokoto daga shekara ta 2023 zuwa 2027 idan yana da rai da lafiya muna roƙon Allah ɗauke sarki ya ba waɗannan jagororin lafiya isasshiya ya yassare musu yadda za su shugabanci wannan jiha da wannan ƙasa zuwa ga al'amarin da shine maslaha a gare mu mun samu ƙalubale mai yawa kafin wannan zaɓe wanda ya sa zaɓen ya zo cike da rigima da tashin hankali kasancewar an yi shekara hudu a kusan a ce a wahalce a talauce a tsiyace wato cikin tsananin tashin hankali wasu guraren ma in kana maganar zaɓe sai to ina katin an ƙona gida an ƙona tufafi an ƙona dukiya an ƙona dabbobi an ƙona gidaje to ina maganar katin zaɓen wasu ba sun fusata suka ce su ina gwamnati take da zaɓe su ba su ma yadda akwai gwamnati ba na birni kuma ana cikin halin wato kakanikayi na rayuwa komai ya ƙara tsada ba wai shekaru hudun nan da suka wuce ba shekara guda daga azumin bara zuwa bana abinda bai ninka sa uku ko hudu ba kalilan mafi yawan abubuwa sun ninka shinkafa dai ina zaton azumin bara ba ta kai dubu goma sha takwas ko ta kai a yau tana dubu talatin da in ka ja baya kaɗan bariya ba ta kai dubu goma sha hudu ba to haka komai ina maganan buhun dangote ba ina maganan mai toliya na manyan hamshakai ba in kana maganan kwanon shinkafar shi kansa za ka suke talaka yana cikin wato mawuyacin hali to wannan yasa wannan zaɓe ya zo al'umma kowa so yake ya ga ya za ya ci magaci to amma duk abin da muka yi shirya da wanda muka tsara wanda Allah ya shirya mana da wanda ya tsara mana ya fi to da ka abin da Allah ya yi wajibi ne mu yi fatan alkhairi a cikinsa irin kalaman da nake ji ga wasu cewa ba za a more ba sai an ce gara je da yau wannan mummunan fata ce kuma ba ta da kyau kuma ba ta dace ta fito daga bakin musulmi ba tafa'alul bil khairi tajidu wa kama malamai ke cewa kullum ku fata alkhairi sai ku same shi idan kullum kana tunanin sharri zai auku to sai Allah ya barka da sharrin wal bala'u muwakkalun bil mantiqi abinda kake furta da shi Allah yake kama ka saboda haka mu furta alheri mu fata alheri mu dauka cewa ni'ima ta zo sauki ya zo jin dadi ya zo walwala ta zo kwanciyar hankali ta zo to duk sai Allah ta'ala ya kawo mana su ya Allah ka tabbatar mana da su Allah duk abinda muke gudu ko muke kaufi ka kare mu daga gare shi Allah kai mana rahama da jin kai karatun da zamu yi bana Allah ka sa albarka a cikin sa ka ba mu iko fahimtar sa ka sa kuma mu yi aiki da shi mun kwana a waccan shekara a tsakiyar suratul najmi kuma za ku mu yi kokari a darasin na farko insha Allah mu ga mun kammala ta za mu tashi daga aya ta 31 zuwa inda Allah ya ba mu iko Allah kai mana muwafaqa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى سؤالين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة هو هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله شيكي da abin da ke cikin sammai shike da wanda ke cikin ƙasa liyajzi alladhina asahu bima amilu Allah ya tanadi sammai da ƙasa ne domin ya saka ma masu munanawa da irin abin da suka aikata wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kuma ya saka ma masu kyautatawa da mafi kyawu kenan abinda mutum ya aikata a duniya da shi ne Allah tabaraka ta'ala yake saka masa da shi ne Allah ta'ala yake hukunta shi don haka wanda ya munana zai tarar da mummuna wanda ya kyautata kuma zai tarar da kyakkyawa to su wane ne allazina ahsanu sallati allazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa dam su ne waɗanda suke nisantar kaba'ir al-ithmi gimagiman zunubai wal fawahisha da munana cikin abubuwan da aka hana illa lamam sai dan abin da aka dan taba allamam abin da yake nufi kananan zunubai waɗanda mutum yake yin su jefi jefi waɗanda takan ɗauro mutum ya yi su amma yana jin ciwo yana da nasani to su ne allamam ko kuma su ne zunuban da mutum bai ɗore a kansu ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu to menene kaba'irul ism Allah tabaraka taala anan yace allazina yajtanibuna kaba'irul ismi wadanda ke nisantar wato manya manyan zunubai wal fawahish suna nisantar manya munana kenan zunubai iri uku ne akwai common zunubi zunubi adi zunubi wanda aka saba akwai fawahish munanan zunubi akwai kaba'ir gima-gimai don haka sabon Allah bai zama iri ɗaya ba bai zama mataki ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yayi magana as-sab'ul mubiqat yace ijtanibu as-sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu halaka a cikin bakwai ɗin ya ware wasu guda uku ya ce ala'unabbi'ukun bi akbaril kaba'ir ba kusa in gwada muku kaba'ira da tafi kowace girma tafi kowace hatsari tafi kowace nauyi sai ce al'ishiraku billahi wa uƙuƙul walidai ne wa shahadatun zuwa na farkonsu shi ne shirka duk duniya ba abin da Allah baya so baya ya kamar shirka duk abin da Allah ya kiya bayan shirka yake. Na biyu, hukukul walidai, tozarta iyaye, shiga haƙƙin iyaye, rashin basu alhakinsu. Shi sa kaga du'a alƙurani inda Allah ta yake maganan tauhidi, wa ƙaza rabbuka Allah ta abudu illa iya husai ne, babil walidai ne sana. Na uku shine shahadatu zur, shaidan zur, shaidar abin da baka gani ba ko kuma shaidar ƙarya ka ce an yi abin da ka san ba a yi shi ba ko ka kore yin abin da an riga an tabbata ya faru to daga waɗannan uku sai wa'ancan bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa asabul mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa sai fara da al-ishraku billahi sai ce was-sihru da bokanci da duba da bugun ƙasa da zuwa wurin bokaye sannan me sai ce wa qatlu nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kisan rayuwar da Allah bai yi izini da kisan ta ba babu haƙƙi ma'ana ba doka ta yanke masa hukuncin kisa ba ka kashe shi wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya mutane ɗaukar ta da sauƙi babban abu ce mai halakarwa sannan ce wa aklu riba da cin kuɗin banki kuɗi da ruwa wanda aka yi ciniki ba bisa tsarin musulunci ba bankuna 'yan kasuwa ne amma suna cinikin kuɗi da kuɗi ne kuma Allah ya haramta wannan sai fa bankunan musulunci su suna cinikin kaya da kuɗi don haka natijar na iya zama guda mota kake so first bank ko zenith ko access za su baka mota za su baka kuɗi ka je ka sayi mota ka dawo musu da kuɗi kun yi cinikin kuɗi da kuɗi jaiz ko taj sai su baka mota ka ba su kuɗi kuma suna iya baka kuɗin ka je ka sayo motar a matsayin mallakin su sannan su baka to riba tana ci a sabul mubiqat sannan manzo Allah sai ce wattawalli yawm az-zahab da gudu a fagen fama wurin jihadi sannan ce wa qasful muhsanat almu'minat alghafilat da jifar mata barrantattu da kazafi mace kai mata kazafi kaga nan an fice mace saboda me namiji ko ka ce masa mazinaci ba cika lake masa ba ta cika aibanta shi ba namiji in yayi zina ba ta cika rage masa quality yadda za ta rage mace ba mace budurwa in ta yi zina me zai faru ta kuma saka hannu to namiji ba idan tsautsayi ya shiga kuma namiji ba za a gani a gare shi ba in ta yi ciki in ciki ya samu wa zai bayyana gare shi ko shi ba yana cikin ne to sai aka ce yin kazafi wa mata katangaggu kamammu na kirki kai mace kazafin ta zina waɗanda su ne asab almubiqat to waɗanne kaba'irori ne guda saba'in su ma malamai sun jero su har an wallafa littafai a kansu na farkon su shine shirka sai kisan kai sai sihiri barin sallah hana zakka shan ruwa ko mu ce karya azumin ramadana da gangan barin yin hajji ga wanda yake da iko saba ma iyaye ƙaurace ma 'yan uwa zina dangoginta luwaɗi da maɗigo cin riba cin dukiyan maraya da zaluntarsa yi ma Allah da manzo ƙarya gudu daga fagen fama shugaba ya ci amanar talakawa ko ya zalunce su girman kai da takama da ujubi shaidar zur shan giya caca ƙazafi gululi shine sata kuɗin al'umma ba sata wannan ta individuals ba ba fashi da makami ba ba fashi da mukami fashi da alƙalami corruption yana cikin as-sab'un sai kuma sata irin wannan da aka sani sai fashi da makami to ba a kawo kidnapping ba ina za mu jefa shi eh ya hada duka ko duk balawoyin nan kafir shirka to kidnapping ya hada su zalunci da duk nau'o'insa almaksu ko almakkasu wato gwamnati ta dora kudi haramtattu ko shugaba ya dora kudi haramtattu akwai kudaden da halal ne gwamnati ta yi nazari ta dora su bisa maslaha amma makas kama haraji ne amma kuma ba haraji na raya ƙasa ba haraji na kashe al'umma cin haram mutum ya kashe kansa ƙarya mutum ya zama ƙaryaci a dukkan malibai yawan yanayinsa mugun alƙali cin rashawa wajen hukunci mace ta kama da namiji ko namiji ya kama da mace da youth mutumin da baya kishin iyalinsa almuhallil wal muhallalla a sako mace saki uku ka aure ta don ka ɗanɗana ka mai dama mai ita da kai da ita dulla a nannu ne ƙin yin tsarkin fitsari riya yin abu don mutane wanda ake don Allah neman ilimi don duniya ɓoye ilimi bayan an karance shi ha'inci gori ka ba mutum kai masa faɗe ƙarya ta ƙaddara sauraron sirrin mutane ko ce leƙin asirrin mutane kai a matsayinka na individual haram ne ka leƙi asirin ɗan uwanka amma gwamnati ya halatta ta riƙe asirin mutane da gwargwadon abin da za ta zaunar da ƙasa lafiya da gwargwadon abin da za ta hana ta'addanci ita mace aka yi ta kafa kyamara ta bidiyo duk da kwancin ka da iyalinka ta ɗauko a ba na ne amma duk inda ɗan ƙasa yake ana iya bibiyarsa a ga sirrinsa don a sani in yana da niyyar cututa musu ana shi kusan a da mutane ba su fahimci wannan ba sai a ce aikin ɗan cid haram ne duk leƙin asirin da hukuma za ta yi shi don ta gano inda maɓarnata suke wannan leƙin asirin halal ne taimakonta a kansa daidai ne an namimanci shi ne haɗa faɗa li'ani tun haka kawai yin watarsa ƙazafi ya su yi li'ani rashin cika alkawari da kuma zamba gaskata boka da mai bugun ƙasa mace ta guji mijinta babu dalili yin hotuna ga tufa ko ga bango ko ga abin hawa na abu mai rai kowane iri ne ko da shehin malami ne dukan jiki a lokacin mutuwa ko lokacin damuwa da bakin ciki da hargowa sai ta'addanci kaga nan ma kidnapping ya faɗo rinjayar mai rauni kamar mace ko bawa ko yaro ko matarka kai ko dabbarka duk abin da ka rinjaye shi Allah ya ce ka sassauta mishi to rashin wannan na cikin kaba'ir cuta ma makauci zagin musulmi da cuta masu cuta ma bayin Allah sako tufa ya ja ga ƙasa ko ya sauka daga idanun sau sawa'un liga ce ko wando ne ko alkebba ko menene sanya tufan alhariri ko zinari ga namiji bawa ya guji mai gidansa a yi yanka ba don Allah ba mutum ya jingira kansa ga wanda ba mahaifinsa ba jidali da jayayya hana ragowar ruwa ka samu ruwa ka koshi wani na jin kishi ka hana masa tauyi mudu ko ma'auni mutum ya aminta da makarullah ka zama hankalinka kwanci ba ka gudun Allah ya damke ka kana yadda kake so cuta ma masoyan Allah barin sallar jama'a da gangan ba uzuri mutum ya rika sallah shi kadai mutum ya dage akan barin sallah shi ne muka magana ko mutum ya wasici ka canza masa wasiya makirci da ƙulla mu mutane sharri leƙon al'aurorin mutane sai kuma ƙarshen su shine zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne alkaba'ir guda saba'in waɗancan kuma su ne almubikat guda bakwai wancan su ne almulikat guda uku to ba su kaɗai ne zunubai a akwai sauran zunubai waɗannan da muka ambata guda uku suka faɗa da suka kai bakwai suka ƙaru suka kai nawa saba'in to su ne wanda ake kira kaba'irul ismi ya ake yi a gane su ya malamai suka suka gano su malamai suka ce duk zunubin da aka sa masa haddi kamar zina ya zamo kaba'ira duk zunubin da aka la'anci mai yinsa aka ce Allah ya la'ane shi ko ya ɗebe masa albarka kamar kisan kai wa la'anahu ko wa addalahu azaban alima eh an ji ba oh azaban aziman ko kaji alarmumi da kuma duk zunubin da aka ce yana halakarwa ko kuma aka yi ƙyacin azaba mai raɗaɗi a gare shi waɗanda su ne zunuban da idan ka demo su to za ka ga su ne a cikin su ne a cikin waɗannan guda saba'in da muka ambata to dukkaninsu Allah ta'ala baya yafe su sai idan an tuba amma yana kankare waɗanda ba su ba da yin alwala da zambiya zuwa masallaci da azumin nafila da zuwa umra da wata umra ayyukan aiki alheri suna goge na zunubi innal hasanati yuzhibna sayyi'at malamai suka ce banda kaba'irorin nan guda 70 to shi Allah ta'ala ce walladhina alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithm masu ihsani sune inda ke nisantar kaba'irorin zunubai wal fawahish da alfasha alfasha shine duk zunubi da yana da muni kuma zunubai dukkan suna da muni amma wani yafi wani wa'inda munin su ya kai makura kamar maɗigo kamar luwaɗi kamar zina to ko a cikin zinar wata tafi wata zama fahisha misali mutum ya zina da matar babansa wale ya zubilla mutum ya zina da ƙanwarsa muharramarsa to bale uwa uba a ce mutum ya zina da mahaifiyarsa kaga an ƙure fahisha shi sa Allah ta'ala ke cewa la tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا kada ku auri matan da ubanninku suka auri sai dai abin da ya riga gabata don a jahiliya in namiji ya mutu to babban ɗansa zai gadi matarsa ko da ko uwarsa ce ya zama gadonsa kuma duk abin da uba yake yi ɗa zai kaga wannan jahiliya ce ko a cikin jahiliya ko mai muni sai Allah ya ce innahu kana fahishatan wannan abu ne mai muni wa maqtan abin kyama ne wa sa'a sabila ya munu ne zama hanya don haka alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa lamam tana nuna kenan muhsinai sune duk mutumin da ya nisanci wannan kaba'irori gaba daya ko sai la ce illa lamam sai dan abin da aka dan taba kenan mumini baya zama ma'asumi sannan kasancewar jefi da jefi kana saba ma Allah a cikin jin damuwa da fatar ka tuba wannan baya sa ka zamo ba cikin musulmi ba wannan baya kore maka ihsani ba balan imani kusan matakan addini guda nawa ne guda uku kololo shine ihsani bibin shine imani na kasan su shine musulunci kana iya zama musulmi mumini musulmi ko da jefi da jefi kana dan taba zunubi ba da son zuciyarka ba don wannan shi ke nuna kai ba masumi ba ne tabaraka wata lati gaba da cewa inna rabbaka wasi'ul maghfira lokacin da Allah ya kaba ya kawo kaba'irori da ya so sai ya ce inna rabbaka la shadidul iqab ubangiji kamar tsananin hukuma ne sai ya ce wasi'ul maghfira mai yalwar gafara ne to haka da wanda ya dan taba daya da wanda ya kai uku da wanda ya bakwai da wanda ya sha bakwai da wanda ya sittin da tara inda babu shirkan nan a ciki to kowa na cikin sa'atu maghfiratillah akwai yiwuwar ya samu gafara inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangijinka mai yalwatattar gafara ne wa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ard Allah ya fi kowa sanin ku domin shi ne ya ƙage ku daga cikin ƙasa ma'ana kakanmu ba ƙasa aka ɗebo aka kwaɓa aka halitta shi sannan aka hura masa rai to tun Allah bai yi wannan ba ya fi kowa sanin mu kafin ya halicce mu ya san mu ya san cewa babu iya zama masu mai zama mu zunubi gaba ɗaya wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum ko a lokacin da kuke jinjirai cikin cikunan iyayenku Allah mai cikakken sani ne game da ku wala tuzakku anfusakum zaka ba buƙatar ku tsarkake kawunan kada ku rinka tsarkake kawunan ku domin dukkan ku masu zunubi ne babu wanda bai da laifi duk wanda ka gani duniya inda shi ba annabi bane to ba cikakke bane ba kuma zai rasa taba zunubi ba shi yasa kada ka roki gafara ga kowa sai ga Allah don me don kowa ma mai zunubi wane ne baya da zunubi shine annabi to ko shi an ce karka roki gafara gare shi gawa za ka roki gafara ga ubangijin annabi wanda ita ce karantarwa annabi da dukkan annabawa salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake kawunanku Allah shi ne fi sanin a to wanda ya fi tsoron Allah a cikin don haka ba daidai ba ne mutum ya riƙa bayyana mutane ibadarsa ba daidai ba ne mutum ya riƙa gwada mutane taƙawarsa da imaninsa ayyukan taƙawa abin ɓoyewa ne yadda kake ɓoyin zunubi su ma ayyukan lada ka ɓoye su sai abin da shari'a ta ce tana son a bayyana kamar sadaka mutum da ya tara miliyan sau miliyan sau miliyan sau miliyan a cewa da ba ka yin alheri sai ce al'ai ba a bayyana wa ita sadaka bayyana ta ke in tubdu sadaqati fa ni'im mahi in kun bayyana sadaka ma dalla da bayyana wa abin da ake so zan zuciyarka tana kwance cewa Allah ne kake ba ba don in adam kake bayarwa ba talace wa in tukhfuha وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم idan kun boye ta kuka bawa talaka alheri ne gare ashe sadaka iri guda ce ake son a bayyana ita ce alheri shine wanda zaka ba talaka amma ka gina masallaci ba laifi ya so ka tona rijiya ba laifi ya so ka fito fili ka yi ajo na aikin alheri wasu gani su koya gare ka ba laifi ba amma wani in za ka ba shi ɓoye idan ma za ka ba kwamitin zakka ba laifi ka gayyato nta da sunna tv da wisal da cnn da bbc ka ce duk ku zo ga zakata shari'a ta yadda da wannan in dai zuciyarka ba ta dore ba dama wannan wajibi ne yadda sallar zahar take wajibi gare ka haka fitar zakka yake wajibi gare ka amma a lokacin da zaka ba bakocin ka sashi falo daga kai sai shi ka bashi shi ma in yana yiwa ka bashi a duhu yadda bai kallon huskar ka bale dan ji takura da nakasu ya fi kyau kesa sadakar boye daban take da ta bayyane in dai ga talakka ne sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabb idan kana sadaka boye Allah zai daina fushin da yake akan ka duk abin da kai na laifi Allah ya fushi akan ka boye sadaka kai tana sa Allah ta'ala ya huce game da kai sai Allah ya ce mu
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
تبارك وتعالى يتي أفرأيت الذي تولى shin kaga wannan da ya bada baya wa ata qalilan wa akda ya dauko dan abin da bai kai ya kawo ba ya bayar da sunan wayya ba Allah shina ba qalilan kaga shi masa sadaka bata da kadan eh akwai inda Allah ke karanta eh bata da kadan domin wanda adda kadan kadan kake so ya bayar li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wannan ana magana game da ciyar da iyali ne amma al-ibratu bi umumi al-lafzi la bi khususi sabab aka ce wanda yake mai shi da yawa ya bayar da yawa wanda jarinsa ya kai miliyan ashirin in ya zo ɗinkin sallah yi ma matarsa kala bakwai ya ba ta kudin ɗinki ya haɗa mata na jaka da takalmi ya ba da na kudin ado da kwalliya sannan biya na lalle da kitso sannan kawo na kayan ƙamshi sannan ce ga goron sallah to wanda shi ko jarinsa duka duka dubu saba'in ne fa to ya samu kala uku matsakaita yar dubu biyu da yar dubu uku da yar dubu bakwai in ya tara dubu goma sha ɗaya ko ya ba da kuɗin ɗunki shi ma ya ba da na lalle da nake duk a dubu saba'in aka nawa kallon mai jarin dubu saba'in ina laifi ya kashe matarsa dubu goma sha bakwai babu matsala don wa kake neman dama me amfanin neman naka yawwa to shi wanda ke tuzuru ne ya nemi bayan Allah matan makauta talakawa sai dan sai a tafi ne tura musu in nan kasuwa ne ya jiya ko bai jiya ba liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda aka tauye masa arziki to ya bayar iya abinda Allah tabaaraka ta'ala ya hore masa ya huwace masa ya bashi baka Allah ta'ala ce a fara'aitar lazi tawalla wa ta qalilan wa akda ya dauki dan kadan ya bayar ya nuna yana wahala a indahu ilmul ghaibi fa huwa yara kaga tunda Allah ce wa akda ya nuna wato marwaci ya fi kowa cika baki aini ina iyaka kokari aini ba a kama ni a wannan bagire marowaci ya fi kowa surutu shi ne wa akda ya ba da ɗan kaɗan kuma kullum gwada ya aishi yawa ya yi ƙoƙari abinda ake so ka cimma matsayin da Allah ya kai ka kuma a wannan lokaci sai Allah ta ya ƙara daga ka abu biyu duniya ba su raguwa in ana ba da su amma da an rike su za su lalace da ilimi da arziki kullum kana ba da karatu Allah na ƙara buɗa maka shi kana ba da kuɗi Allah na ƙara yalwata maka kana riƙewa sai Allah ya tsoke maka Allahumma aati mumsikan khalafa wa aati mumsikan talafa mala'ika biyu ne kullum sai su sauka da safe sun sauka da yamma wannan yana addu'a ya Allah mai bayarwa ka bashi wannan sai Allah mai matsewa ka matse shi mai hanawa ka hana mashi to da kamar wace ko ya ga ya arziki kaɗai ya samu da ya bayar da ya samu fiye da haka talata indahu ilmul ghaibi fa huwa yara yana da ilmin gaibi ne yana ganin abin da ake rubutawa cikin lawul mahfuz ne da zai tsarkake kansa am lam yunabba bima fi suhufi musa ko ko irin wannan marwaci ba a karanta mashi abin da aka faɗa cikin suhufi Musa ba, littattafan annabi Musa na falalar infaki da muhimmancin sadaka da amfanin kyautatawa, wa Ibrahim allazi waffa da suhufi Ibrahim, littattafan annabi Ibrahim bawan Allah nan da ya cika shari'a, bawan Allah nan da ya cika alkawari, bawan Allah nan da ya ci jarrabawa a kammale. Ibn al ya ce duk duniya Allah bai taɓa jarabta wani ɗan adam ya ci maki ɗari ba sai annabi Ibrahim. Kisa Allah ce wa Ibrahim allazi ya ci ɗari bisa ɗari. A ɗaya ayar wa iz, wa izibtala Ibrahim rabu bi kalimatin? Kam, kam, kam ya kammala. Ɗari bisa ɗari. Kuma in ka ji irin jarabawan da Allah ma annabi Ibrahim sai ka ji tausayi. Amma a haka bai faɗi ko guda ba. Ɗauki ƙwara guda misali. bari mu kara da ta biyu ko mu yi ha uku ne mu yi witiri ta farko da nake so in kawo a ce baka haihu ba sai da ka kai shekara saba'in da tara yaro ya tashi girma yana rakiyar ka kiyo aka ce ka yanka shi kuma ba a aiko maka jibrilu yadda aka saba wahayi ba kawai bacci kai sai ka kana yanka shi kuma ka san fasara mafarkin umarni ne wannan ba karamar jarabawa ce dun ni dai na san in o'o ne o'o kuma wane ta zai to ai tunda mafarki ne bari mu jira ila in gaskiya da jibrilu zai zo da bayani to su ba haka suke ba annaba to dauki na biyu yana da shekara 80 Allah ya ce maka zakaciya ba wai ya nemo wanzu me a'a yayi maka zakaciya don a wannan lokaci ba a ganin alhaurarka ta wannan ba karamin abu ne to jaraba ta uku matarsa da jinjirin ɗansa da eggen ɗamar ruwa da ɗan ƙunshin dabino aka ce je tsakiyar daji aje su ya tafiyarsa umarnin Allah in kai wannan jarbawan guda uku ne su isa gwada maka lalle Allah baya daga bawa sai ya testin ɗinsa sai ya gwada sai ya jarraba za ka annabi Ibrahim ya ci jarrabawa kuma da wannan Allah masa sakamakon da bai taɓa yau kowa ba domin tun da aka aiko shi Allah bai sake aiko annabi sai cikin zuriyarsa da ransa aka bashi Isma'il annabi da ransa aka bashi ishaq annabi da ransa ishaq ya haifi yaqub annabi sannan yaqub ya haifi ayya goma sha biyu dukkan su annabawa daga nan aka rika annabta a cikin banu isra'ila duk wani annabin da ka zama bata cikin qur'ani galibi jika annabi ibrahim in ka cire annabi nuhu da annabi adam sannan karshe aka bada sayyidul anbiya muhammadur rasulullah daga cikin zuri'arsa yaga wannan sakamako ne mai saboda haka lokacin da Allah ke jarabta bawa akwai wuya amma lokacin da yake karɓar sakamako akwai daɗi sai Allah ce shin wannan marowaci ba a karanta masa abin da aka rubuta cikin littattafan annabi Musa da annabi Ibrahim ba ya ubangiji mene da aka rubuta Allah tazira waziratun wizra ukra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ثم يجزاه الجزاء الأوفى وإن دوك سنة تكين صوف إبراهيم لصوف موسى تكدون داك بقى النبي موسى دا تكدون داك بقى النبي إبراهيم أقول أن مغنغنون أتكي كما قال سؤال الله كوسع تكين القرآن يتي الله تزر وازرة وزر أخرى شاواني مي لوك الزنبي بي لوك ما واني زنبي معنى قوة زنبي كسيكي لوك الله تزر وازرة وزر أخرى wa laysa lil insani illa ma sa'a kuma dan adam baya samun abinda ba shi nemo shi ba wannan duka ka'ida ce ta rayuwa duk inda kaga gida ginanne in ka tambaya wanda ya gina shi da kuɗin wa ya gina shi nasa inda kaga duk abin hawa ya baka shawa me ya faru kuɗin kan sai sai sai ko baka ba in ka ga riga mai kyau aljihun sai bullashe ya ciro kuɗi ya bayar ya sai aka dinka masa to shine wa Allah sai lil insani illa masa da haka da wasu malamai suka hujja da wannan aya cewa ba a kyautar lada suka ce a'a wasu malamai suka ce a'a to ai wannan magana a bude take wa allaysa lil insani illa ma sa'a so da yawa mukan ga mutun da mota kyautar sa aka bashi kyautar sa aka bashi ko ba haka ba mukan ga mutun da riga alheri aka ya aka bashi ka tuzuru ma yakan ci abinci ya koshi alhalin ba kudin sai sa haka ne ko ba haka sai suka ce to kenan ana iya baka kyautar lada to ya za a yi a ba mutum kyautar lada mutum ya mutu sai ka je ka masa aikin hajji zai samu lada ko ba ya samu zai samu mahaifinka ya tsufa sai ka je ka yi masa umra yana samun lada ko ba ya samu ko ka je ka tona rijiya ka ce wannan don wani na yi ta a ba shi lada zai samu ko ba zai samu ba ko kuma ya ci bashi ya ci bashi ya ci bashi sai ka zo ka biya masa ko da ransa ko ba ya mutu duk ana yi ko ba a yi suka ce to don haka wannan aya ba ala islaqiya bane to sai dai ga kaida ta shari'a duk abin da ya danganci a ce lada ko zunubi ba a tabbatar da shi sai da nassi baka ana iya kyautar lada amma a iya inda shari'a take ibada lada wannan shi nuna wannan na ce albarkar wani kaga alkiyama ma wurin ceto ni Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahim wadanda suka yi imani sai zuriyarsu ta bi su da imani za mu riska musu da zuriyarsu cikin aljanna ba tare da mu rage musu matsayi ko aiki su na lada kaga kenan mutum na iya samun aljanna ta bakwai wasu a zuriyarsu suna ta ɗaya ko ta biyu sai a kai su ina a kai su a matsayin da yake wannan ceto ne sun samu albarkawa sun samu albarka mai gidansu to don haka ana iya kyautar lada amma iya inda shari'a ta ce kenan ba za ka ƙago wata ibada wadda ba wani nassi na shari'a da ya ce ana yi ma wani ba kai kai ma wani yanzu misali saukar ƙur'ani da yawa aka yi saukar ƙur'ani a ce wannan a ba wani lada akwai nassin da ya ce ya saukar ƙur'ani a ba wani ba wu ko ayatul kursiyu ka karanta ka ce wannan lada aka yi mahaifina akwai nassin da ya ce ana ba shi lada karatun ƙur'ani ba wu a karanta ƙulwallahu uku ko goma sha ɗaya a ba mamata akwai nassin da ya ce a haka babu amma akwai nassin da ya ce a sadaka akwai nassin da ya ce a wakafi akwai nassin da ya ce a addu'a akwai nassin da ya ce a hajji akwai nassin da ya ce a umra akwai nassin da ya ce a biya bashi to mu tsaya iya inda nassi ya tsayar da mu wannan shine ya fi kusa da sunna sai Allah ya ce wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma a cikin littattafan nan na annabi Musa da annabi Ibrahim an rubuta cewa duk abin da ɗan adam ya yi za a gan shi cewa akwai kyamara ta Ubangiji wadda suke rikodin komai da komai ba abin da suke bari a suratul kafi mai Allah ya ce wa wuda alkitabu fatar almujrimina mushfiqina mimma fihi yaquluna ya waylatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أهلها جموز عندك يا خير كودا da mutane suna ta mamaki amma mala'iku akwai kokari rubutu da suke ta yi ko matsayi ne ta sun rubuta recording ne suke kaga mun yanzu muna gane saka mala'iku ba wahala suke yi amma ba su dauke kyamara sai inda Allah ya gudu su dauke wa qalu li juludin liman shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay' za ka duk magana da kai za ka maimaita ta alƙyama amma kana tsaye kana kallo wa zai maimaita kenan rikoda za ta maimaita talabijin zai maimaita majigi za a yi a sa kasar da abin da kai komai ya bayyana ثم يجزاه الجزاء الأوفى sannan a saka masa cikakken sakamako ba abin da ake rage ba wa'anna
وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تبلى
Allah ya ce ina muke malam ba yau ƙura'an musab da ke amfani shi ba wannan na saba ba ne da haka da kai ma nake ganin tsaye wannan ila rabbikal muntaha kuma duk al'amura zuwa ga Allah suke tukewa mu dinnan gaba ɗaya ga Allah za mu koma al'amuran mu kuma wa ila Allah tarji'ul umur duk al'amura ga Allah suke koma duk abin da aka yi a duniya sai an yi hukunci sa alkiyama don haka komai zuwa ga Allah yake komawa kenan akwai tashin kiyama wa annahu huwa adhaka wa abka Allah shine wanda yake sa dariya shine wanda yake sa kuka shine da yake kawo dalilin da yake sa kai dariya shine da yake kawo dalilin da yake sa kai kuka in ga cikin akwai imani da me da kaddara cewa lokacin da kai murna abin murna ya same ka waye kawo maka shi lokacin da kai kuka abin kuka ya same ka waye kawo maka shi wa annahu huwa amata wa ahya Allah shine wanda yake kashewa kuma shine yake rayarwa kenan da kashewa da rayarwa na Allah ne shi kadai ba kowa ba wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakar wal unsa kuma Allah shine ya halicci tagwaye shine ya halicci dangi ma'ana jinsi namiji da mace gare mu ga dabbobi ga tsuntsaye ga duk halittu duk abin da yake da rai jinsi biyu ne hadda itatuwa iri biyu ne akwai namiji akwai mace wannan khalaqa zawjayn zakara wal unsa min nutfatin idha tumna daga cikin kamala girman kudrar Allah cewa ya halicce mu ne daga digo wulakantacce min nutfatin idha tumna digon mani lokacin da ake jefo shi wulakantacce abin kyama shi ne Allah ya yi renonsa har ya kai shi ya zama jinjiri har ya zama mutum har ya girma har ya kammala har ya fara iga yana waye isa in ba ni ba daga igowar ruwa ne wani da ya shuri wani babban mutum yana kishin gide bai gan shi ba ta ce kai wannan baka da hankali ne ce ya haƙuri gani ba yace ka halan baka san kowa ne ne ni yace wallahi na sani awwaluka nutfatun madira wa akhiruka jifatun qadira wa bayna janbayka tahmilu al'azira ina san ka mana kai ne wanda farkon ka igo ne kaskantacce wulakantacce karshen ka gawa ce abin abin tona a boye saboda kar ta doyi tsakanin nan da can kuma tutu a cikin cikin ka to za ka ta kama الله يتي وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أولى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى
وأن وأن عليه النشأة الأخرى cewa Ubangiji shi ne wanda zai jibintar tayarwa ta gaba, tayarwa wata daban, wato ta da mutane daga ƙaburburansu bayan sun mutu wannan aikin Ubangiji. Wa'annan huwa agna wa aqna kuma Allah shine wanda ya wadatar ya sa mutane suka yi tsibiruri suka yi nema in aka waye gari da safe kowa kaga ya fita wajen wajen nema ga shi wa annahu huwa rabbu shi'ra kuma Allah shine ubangijin tauraron nan da kuke bauta wanda ake cewa shi'ra wa annahu ahlaka adan al-ula Allah shine wanda ya halaka adawa na farko wanda suka kayyata annabi hudu alaihi salatu wassalam ya sako musu iskan guguwa mai tsanani ya halaka su wa samuda fama abqa Allah shine ya halaka samudawa mutanen nabi salih bai bar kowa a cikin su ba wa qauma nuhin min qabl ya halaka mutanen nabi nuhu gabanin su innahum kanu azlama wa aqsa sun kasance su suka fi zalunci suka fi dagawa da taurin kai wal mu'tafikata ahwa su kuma mutanen annabi lutu su ne mutafika su ma Allah ya surmu yadda su ya halaka su ya juyar da su yadda ke juya masa faghashaha ma ghasha azaba da talulube su talulube su fa bi ayi ala rabbika tatamara to da wanne ne cikin ni'imomin ubangijinka kake jayayya wancan gaba suratul rahman zamu ga fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban anan kuma fa bi ayi ala rabbika ta tamara cikin nemomin Allah wanne ne baka yi da shi ba akwai wadda kai kai makan kai ta hadha nazirun min an-nuzur هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سالمون فاسجدوا لله واعبدوا
يعني هذا نذير من النذر الأولى wannan manzo da kuka ganshi ba Quraishi ba Hashime Muhammadu dan Abdullahi ɗaya ne daga cikin masu gargaɗi irin na farkon nan za ka yadda annabi nuhu ya zo annabi ibrahim annabi salih da sauran annaba haka wannan mai gargaɗi ya zo mu azifatil azifa mai kusantowa ta kusanto alƙiyama ta gabato alamominta sun bayyana laisa lahamin dunillahi kashifa ba kuma wanda ke iya kuranye ta in ba Allah ba wanda zai ce maka ga da za a yi ta kowa ne ne duk da mala'iku ba saran da za ta shi kiyama mala'ikan da zai busa kawo manzo Allah ya ce menene in iltaqama sahibul qarn al qarn wa hana jabhatahu wa asgha ila al ila al awamir mala'ika israfil shi ne wanda ke busa ƙaho mazala ce ya riga ya ɗora bakinsa akan ƙaho ya sunkuye kansa jiran umarni yake kenan ya san sanda za a yi sai an yi mai dan ba shi wani don haka ilimin alkiyama Allah yake bantar shi bai ba kowa irinsa ba bai ba kowa saninsa ba afamin hadha alhadith ta'jabun wannan qur'ani shi ke ba ku mamaki ga alhadis anan qur'ani yake nufi wanda kace fa bi ayi hadisin ba'dahu ay ba'da alquran yu'minu fa bi ayi hadisin ba'da allahi wa ayati yu'minu afa min hadha alhadis ta'jabun yanzu wannan magana ita ke baku mamaki cewa alkiyama za ta zo cewa za a tashi mutane a musu hisabi wani abin mamaki ne ba ku yi mamaki aka fara halitta ku ba sai yanzu a ƙara halitta ku ne ba ku mamaki watadhakuna wala tabkun kullun dariya kuke ba kwa yin kuka kuna izgili da addini ba kwa jin tsoro wa antum samidun kuna tawasa kuna wargi fasjudu lillahi wa ku yi sujuda ku bauta ma Allah wannan ayoyi saboda tsabar abin da ke dauke da shi na girgiza zuciya da balaga mai karfi da ilimi mai tada hankali lokacin da manzo Allah ya karanta wannan a Ka'aba duk mushrikai gaba ɗaya sai da suka yi sujuda fasjudu lillahi kamar magana din sai suka ji gaba ɗaya sai sujuda saboda bai suke da karatu kamar ma ba su din ne wannan labarin shine ya kai habasha lokacin su sai da so suna wurin hijira aka ce wallahi duk makka an musulunta ku dawo saboda sai sujuda ko da suka dawo kangararrun bayan sun tashi sun koma ga halin saboda lokacin bai yi ba amma da lokaci bayan fatu makka ai sun riga wannan shine ƙarshen suratul najmi muna roƙon Allah dauke sarki azurta mu da albarkatu da alkhairorin da surar ta kunsa ilimin da ke cikin ta Allah ya sa mai amfani ne a gare mu wa'azin da ke cikin Allah ya sa ya zama wanda za mu amfani da shi ne ubangiji mu dauke sarki muna ƙarshe mai kyau ya sa mu gama lafiya yadda muka farko wannan wata cikin rahama da sauki Allah ka nuna mana ƙarshen cikin rahama da sauki Allah ka yi mabayan ka falala da baiwa ta samun ruwan sama Allah ka kawo mana ruwan sama Allah mutane sakutu na tabattuli na tawassuli da sunan ka tsarki ka sauka mana ruwan san masu albarka yadda azumin zai kare mana sauki Allah ka bamu kuzari da lafiya Allah ka yassare muna sadaka da sallah da azumi da sada zumunta duka ayyukan alkhairi a cikin wannan wata ka samu karshen sa lafiya ka sa ba zai kare mu sai muna cikin gafarar ka wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk